alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dil simran nau kenan 91 na karanta littafin siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismillah yau muna ranar 19 ne daidai ga watan sha'aban watan takwas kenan tsakaninmu da azumin ramadan yau kwana goma sha ɗaya katal ko kwana goma in ta ɗauro kuma yau muna daidai da sha ɗaya ga watan wato maris ko watan march 2023 اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثامنا طلب المعجزات na takwas cikin abubuwan da kafiran maka suke wasu ke kalubalantar manzan Allah da shi a lissasun shi ne ka kawo mana mu'ujiza me mu'ujiza mu'ujiza duk abin da ke gajiyar da tunani ya fi ƙarfin a ce ka mutum ne wannan na shi ne mu'ujiza musamman wanda ya zo da irin wannan abin kuma in yace shi annabi ne ga misali akwai annabin da ya jifa da sanda ta zama maciji kaga wannan ai hankali ba zai kama ba mujiza ya ɗauki sanda yadda ki teku ta dare gida biyu ina nufin annabi musa ne alaihi salatu wasalam kaga mujiza annabi sallallahu alaihi wasallam da kofi kofi na ruwa zaka ce cike da madara kofi ya sha da mutum fiye da 500 kuma kowa ya shahidu duniyar hankali ba za ta karɓi wannan wannan ana kiransa mai mu'ujiza da sauransu babbar mu'ujizar manzan Allah ƙur'ani saboda shi ne littafin da ake haddace shi gabaɗe a duniya yau kamo wani in kasan yaro ɗan shekara sha hudu yana da shi cap cap yana kuskuren musulmi an gani this is miraculous mujiza ne wannan kuma ta samu mujizar ba ta yankewa annabi ya kira bishiya ta zo gaban shi mujiza ne to cikin abin da suka neme annabi wai ya kawo musu don su gamsu da shi annabi ne kawo mana mujiza kawo ayoyi shi za mu ji na tsagewar wata wata wata wata ɗan daren sha hudu ya faɗo yiwu ya tsinke kamar yadda tsakiya ke tsinke a jikin mace wata ya faɗo a kan dutsen da ake kira jabal abi qabisin a makka ya dare gida biyu kika taɓa jin wani amma ya faru har Allah ya saukar da sura akan wannan abin sura mai lamba 54 yace iqtarabati as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir Allah ce a wata ya dare ka taba ganin wata ya keto ya fado ya balgace ya mazaye ya yanke ya gutsure to ya faru zamanin annabi Muhammad ya faru a makka to shi ne yake cewa cikin abin da suke nema a yi musu wai suna son su gajiyar da annabi kawunan mujiza shi sa ya ɗauko maganar in shiƙaƙul ƙamar ke cewa da kuma tsagewa irin ta wata na'am وبدأوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات
cool shit لا يؤمن بمحمد صلى الله لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم Hmm.
وإنما ليعجزوه ويكذبوه na'am وقد طلبوا منه صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر فشقه wa bada'u da suka ga sun zo nan sun kasa sun yi nan samu galaba ba. sun kashe mabiyan shi sai karuwa su ke suka ce za mu da mutum ne su suka ce to shi ke kawo mana mu'jiza kawo aya ai ka zo da littafin da ka gaya mana annabawan baya wanda aka ba shi taguwa a matsayin mutu annabi salim ke kawo man sai malam ya ce lali yi umenu ba wai ba fa sun ce a ba su mu'ujiza don su yi imani da annabi bane a'a wa innama li yu'jizuhu wa yukadhibuhu dan su nuna masa gajiyawa shi ai gashi nan in kai annabi ne wannan ruwan ya zama jini mana magani suna ganin a hankali ba zai yi to inda ya kawo ba imani za su yi ba a dama manufar ba don a yi imanin ba ne don gajiyarwa ne kawai da kuma karetawa to amma waƙat talabo minhu sun nema daga amsasalam suka ce to inda gaske ne ga wata muna gani muna son ya faɗo ya kece wata sun ne na'am fashakahu sai kuma Allah ya keta wata ko sa'i na'am قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود yake cewa انفلق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wata ya dare a idanunmu muna tare da manzon Allah dan Mas'ud cikin sahabbai ne yace in falaqal qamar wata ya dare gida biyu muna tare da annabi mun ga abin mamaki ne mu ji Abdullahi dan Mas'ud na'am فصارت فلقة من وراء الجبل wallahi sai ga ɓarayi biyu na wata ɗin ya faɗo a bayan dutse maka kasan gari ne mai yawan duwatsu dutsen kuma yana nan sunan shi jabalu abi kabaisi sai da ina yake zo a maka allah amma sunan dutsen na'am وفلقة دونه
ɗaya kuma wata ne za ka hararo ɗan sha hudu ke don inda kamar mara ne crescent ya cika ya dare ya faso ɗaya na bayan dutsen ɗaya na gaban dutsen don ka san guda ɗaya ne rabu gida ne na'am وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اشهدوا to abin da kuka nema gashi sai ku yi imani ko kuka ba sun nema saboda shi ne shirin imani ba to Allah ya tabbatar sai ishadun ku yi shahada cewa ni manzon Allah ne wani tun da abin da kuka nema kun samu ya bayyana wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi wannan maganar ke cewa wata ne a ga qur'ani ya faɗa اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقيم نعم can cikin sura ta ɗari a sura mai lamba hamsin da hudu shi ya sa ma suran suranta suratul kamar suran wata na'am
وقد حدث أنهم طلبوا ذلك haddasa وقد حدث أنهم طلبوا ذلك shi dan mas'ud haddafa ya ba da labari cewa kafaran maka su ne suka nemi wai suna son su ga wata ya dare gida biyu su suka nemi Mhm.
يقول أنس anas dan mali yake cewa إن أهل مكة سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم mutanen makka sun nemi annabin allah muhammad sallallahu alaihi wasallama أن يريهم آية ya nuna musu wata aya da za ta sa su gamsu cewa shi annabin Allah ne. aya anan ana nufin mu'jizatu nuna mana in kai annabi ne ba mu aya da mu yi imani da فأرادوا انشقاق القمر مرتين shikenan sai ya roki Allah sai wata ya su ya faɗo ya dare gida biyu suka kuma gani kuru-kuru ga sahabbai shaidu ya kan na'am
ولما رأى المشركون انشقاق القمر da kafaran maka suka ga watan nan lalle ya dare gida biyu قالوا هذا سحر من أبي كبشة suka ce ka annan sihiri ya kai sihiri abin da ya faru shi ne da watan nan ya dare akan dutsen jabalu abi qabais mount abi qabais sai suka ce to eh mun ji mun ga wata ya dare amma yan uwanmu sun je kasuwanci a wajen makka sai in sun dawo mun tambaye su in sun ce su ma sun gani a can to za mu yi da kaga wannan sun kawo sabon tsari wanda yake ba haka koko ba ya cikin sharɗi to kaga mara gaskiya kenan cewa kuka yi wata ya dare to ya dare kuma kun ƙara abu sabo ai watan nan ɗaya ne danginmu sun fita ainihin harkar kasuwanci a siriya za mu tambaye su abin da muka gani amma kuma kun gani a can haka wannan sabuwar makarci to ‘yan uwansu tun da su ƙorin shawa suna da tafiya guda biyu sukan fita kasuwanci shi ne Allah ya kira da suna rihlatar shita'i wasai tafiyar shita lokacin hunturu da kuma sai lokacin bazara suna da caravan commercial caravan da suka fita suke kasuwanci na fata gane ko to kuma dole dare zai yi inda ya wata a duniya ya keti za su ga abin da ya faru suna dawowa makka su da kansu suka fara gaya mai yawansu ya ku mutanen makka kun ga abin mamakin da muka gani kuma na siriya sai wani ya kalli wannan suka ce a lallai wannan sihiri ya ci dogon zango har can ma ya ji a shi shi ne Allah ce wa in yaro ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa in yaro ayatan idan suka ga miracle abin mamaki yu'ridu sai su kawo da kai wa yaqulu su ce sihrun mustamir wai sihiri ne mai cin dogon zango to kaga sun cancanci halakawar ubangiji abinda kuka nema kuka samu ya kamata ku mai kauya to kafircin ya ci mai to arafin suraka ya ne sai suka ce sihiri ne mustamir abinda suka ce mashi ne ne haɗa sihirubna abi kabsha wannan sihirin ɗan abi kabshata ne wannan shi ne sunan izgilanci da suke kira manzan da shi dan abu kabsha kun san mai dalili ita na na halima in zuciya da shi nuna ko halimatu sadiya ko to mijinta ana kiran shi abu kabsha to tun da ya zauna a gidansa ya zama kamar ɗa da aka yi adopted da shi kamar yaron da ba sai ake ce ɗan abu kabsha amma huwa ibn abdullah to sun faɗin saboda izgilanci sai suka ce wannan sihiri na ɗan gidan abu kafsha ya ci dogon zango har kuma kun gani? to faƙalo sai suka ce to ku tsaya ku tsaya ku asufa matafiyanku da ke zuwa kasuwanci ku bari ku tambaye kamar da na gaya ku tambaye su ku ji menene labarinsu kuma kun ga wata ya dare a inda kuke? in ya mana kau da gani ne kun san kau da gani ku? shi ne rufa ido yanzu mutum in kafircin sai kai kafirci sihiri in yi haka sai baka goro marsa goro daushi in ya taba jikin bango sai ga cinye kaza mana yararra da sassa da kuma sakin kwaɗayi ka fara kwaɗayi ko misali fa to sai suka ce in ya mana marufa ido ne to ai ba zai iya masauran mutane ba ku jira jama'a ku zo ku tambaye su shi ne abin da na gaya sai mutanen nasu kuma suka dawo daga tafiya suka ce da su tab ai wannan abun gaskiya ne mun gani abin da kuka gani a maka mun gani a can a dalilin wannan ne faɗin Allah maɗaukaki ya sauko wace hausa ce mai kyau ya sauka ko ya sauko a hausa a sha gaya mu kullum hausa ma tana da nahau irin da ƙa'ida a dalilin wannan ne faɗin allah ya sauko ko ya sauka hausa wani duk ba na hausa na'am ya sauka ba daidai ba ne hausawiyatun ba daidai ba ne da duka ce ya sauko dalili saboda shi fi'ilin ya same ku a nan in kana ba da labari a wani sai ka ce ya sauka da Allah ba ku gane zurfin wannan sai kun karanta hausa literature ta kuma misali an gane yawwa idan ka ce ainihin na kawo kenan gamu a gabanka amma na kai mai a wurin wani ka tabi kenan misali yanzu shi za ka tunta ai sai wace da kai ai jiya kwa ai menene ne na zo garin ku bana ne ce da kai na je garin sai na zo garin ku akwai mushkila to amma shi yare suka ce kaga kadi an ganewa a tafi kawai ari an fahimta ita ma in kana karanta nahu na kowane yare kowane da kare bai ala kulli halin a dalilin wannan ne fadin Allah ya sauko ga inda ya sauko ya sauko zuwa ga Allah ta'ala yake cewa iqtarabati sa'atu wan shaqqa al-qamar lalle kiyama ta kusa domin wata ya dare gidan ana kiran kiyama da suna sa'a haka ne me yasa ake ce ma kiyama sa'a domin lokaci a cikin sura mai lamba ta 30 Allah na cewa wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun kaga ya ambaci sa'a wuri wa yawma taqumu as-sa'atu ranar da sa'a za ta tsaya kiyama ke yi kusurin mujirimuna masu laifi za su rantse ma labito ghaira sa'a ba su zauna a duniya ba sai sa'a ta kaka sa'a guda biyu sa'a farko kiyama a kuma sa'a ta biyu just part of time lokaci kawai bisa to wannan suna kiransa jinas jinasul ishtiqa kamar da na sha gaya muku da hausa idan ka ce na ba shi shawara ya nemo maganin shawara kaga shawarar farko nasiha kake amma shawara ta biyu ciwo kake to abinda kuma ke fayyace maka wanne ake nufi abinda suke kira siyaki ko context abinda ya koro magana shi zai fayyace maka na ba shi shawara to ba ciwo kake nufi ya nemo maganin shawara to ciwo kake amma kuma duk shawara shawara ce to haka Allah ta'ala ya ce sa'a sa'a iqtarabati sa'atu qiyama ta karato saboda mai wan shaqqal qamar yanzu ba dan Allah bane ya ga maka a Qur'ani kai ka ce wata zai ceto to Allah ya faɗa littafin shi kuma gaskiya ne qalban wa qalb arabtum amma me kasance to shi yasa malinke cewa sai wannan aya ta sauko wannan sako ya sako kiyama ta farato kuma har wata ya dare na'am idan suka ga wata aya da ke tabbatar da gaskiyar annabi Muhammad yuridu sai su kawo da kai waya ƙulu suke cewa sihirun mustamir sihirun mustamir ai sihiri ne mai dogewa tunda har ƴan uwansu sun ba su labari shi ma na muslim na wa kullu amrin mustaqim sun ƙaryata wannan manzo Allahu akbar wattaba'u suka bi ahwa'ahum soye-soyen zuciyarsu shi kuma son zuciya suka ce bacin zuciya to kun ga wannan ke to sannan kuma akwai abu na da sun nemi yani wata ya dare ya kece ya balgace ya yanke ya mazgaye kuma ya tabbata amma ba su yi to menene kuma na gaba ila sai suka nemi suka ce to shikenan muna son safa ka canza mana safa ya zama zinari dutsen safa wata sabuwa kai kasan inda kasan maka kasan safa duwatsu ne guda biyu Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamar fala tuqim in ka ji gashi nan sun rubuta a cikin bangon wannan aya a cikin suratul baqara aya mai lamba 158 a cikin baqara inna safa kuma za ka tashi daga safa kai zariya ka tafi zuwa marwa daga marwa ka dawo zuwa safa nawa kenan safa zuwa marwa daya marwa back to safa biyu safa zuwa marwa marwa zuwa safa ina muku gwargwari ko da za ka je in baka taɓa ba ko ka je ka rikici dan akwai wanda na gani shi in ya je safa da ya ce rabin kenan ya dawo ka kaga ya mara da kashi ai kaga tashi ɗayan nan daga zuwa mara ɗaya ke ko ba haka bane marwa zuwa safa biyu in ka lissafi za ka tsare ne a marwa ka yi lissafi safa marwa ɗaya marwa ba biyu safa uku marwa hudu safa biyar haka ne marwa shida safa bakwai zuwa marwa daga nan ka kare sa'ayi ɗinka to wannan dutse yana da ban mamaki duwatsu ne idan sun sa masa gilashi sun fente shi watakil saboda mutane kasancin akwai masu zuwa su faki ido su ɓallace shi da wuka game da shi gida waje musu magani haka jahilci don mun zalla bai haka sarakin sun sa wani irin sinadari mai ban mamaki da wahala ka iya kansa sai suka ce to wannan dutse na safa ma'ana aika kanmu a hajar ta yi zarya a wannan kamar da dutsen ya zama zinari kamar kai ne ka ce dutsen zumarok kano sai zama gold ko mu anan kano ka ce goron dutse ko kuwa ko dutsen dala to haka suka yi saboda tsaban taurin kai ba kuma in an yin za su musulunta ba ne to gashi mun gani game da wata da yake ce wannan shi ne na biyu suka nemi tahwilis safa dutsen safa ya koma ya zama zahabin zinari na عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا dan abbas yake cewa mutanen makka sun tambayi annabi tambaya ta isgilanci wai ta gajiyarwa cewa ya maida musu dutsen safa zinari ne in kai annabin Allah mhm
وأن ننجي عنه وأن ننشي عنهم الجبال فيزرع فيها suka ce makka cike take da duwatsu ka ɗauke dutsen safa da wurin ya zama danshi ya zama yabanya mu ci gaba da yin shuka abinda zai ba ka mamaki game da makka ba a ba sa don ƙasar ba a nuna shi yasa ko airport babu a makka babu sai dai dole su ɗan helicopter sa amma ka ga madina ƙasa ce a shimfiɗe tana da wuri mai danshi da yabanyar da ake noma kuma suna da airport sai suka ce da manzala to muna son dutsen safa ka- ka cire shi sannan wurin ya zama wurin noma na son mai noma ne duk dai manufarsu ne wato izgilanci da tsabar kafafa ba mu yi imani muna son mu nuna kai kasashe arabtum نعم na'am قال الله
na'am فقال الله إن شئت آتيناهم ما سألوا فإن كفروا أهلكوا فما أهلك من كان قبلهم ya salam faqala allah sai allah ya ma annabi wahayi nan take sai ya rasulullah ya manzo na inji allah sun ce a gusar da zan safa ɗin don wani ya zama gun shuka eh yace to in kana so zan musu haka amma in sun kafirce zan halaka su gaba ɗaya yadda aka yi ma'adawa da samudawa sharɗi a a nabi ce ta ubangiji ba na son haka a dai wanzar da su ko sa yi imani nan gaba kaga shine Allah ta nake cewa wato ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ayina na'am ولو شئت أن أس- أن أستأني بهم لا- لعلنا نستحيي منهم in وأن ka الله- so jazakallahu khair idan ka so za mu ba su abin da suka nema in sun kafirce uhuliku za a halakar da su kama uhulika man kana qablahum yanda a halakar da waɗanda suka zo gabaninsu wa in shi'ita an asta'aniya bihim in ku kaso mu ɗaga musu kafa su ci gaba da tsiya ta kunne ko Allah ya koro musu wato ni'imar shirya su gyaro an gane ko nasta'i minhum har sai abin da za mu daga musu ka ba za ka ce jin kunya ko an gane ko to me manzon Allah ya zaba cikin guda biyun nan Iqra.
وأنزل الله to daga nan Allah ta'ala ya saukar da wannan aya وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الإسراء كان آية من الله سبحانه وتعالى الله تعالى كيتشوا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كبل الرسل أي أبن ليس بمسوك مسلم معجزة saboda ganin na farko sun kareta kuma kana karetawa za ka halaka kai kuma an aiko ka rahama ne ga al'umma su yi ɗin amma inna rabbaka labil mursal lokacin da muka ubangiji na zuwa a kansu nan gaba na fata an gane ko na'am
سورة الإسراء سورة الإسراء نعم
مصارعته صلى الله عليه وسلم وكانة أقوى الناس وأشدهم آه، وأشدهم في ذلك الوقت
abu na gaba akwai wani mutum ana ce da shi rukana rukanan nan a makka a lokacin ya fi kowa ƙarfi kuma gwanin kokawa ne sai suka mai da wannan ƙarfin rukana wani dalili wai kun a rashin kuyan nasu ya kai wai har annabi suna kan su jarrabta in kana da ƙarfi kana da gwanin kokawa ku zo ku kokawa shi ne shi wannan mutum mai suna ruka wa ashadduhum fi dhalikal waqt mafi tsananin ƙarfinsu a wannan lokacin mhm وفي غمرات هذه الأحداث وقع هذا الحدث a cikin abubuwan da suka yi a cikin gumurzun nan ne wannan labarin da za mu gaya maka yawaka ga kissan
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال an samo daga abu humamatal bahili allah ya kara mai da yake cewa
كان رجل من بني هاشم يقال له وكان akwai wani mutum cikin banu hashim sunan shi ruka
وكان من أبسط الناس وأشدهم cikin mutane min aftakin nas wato cikin mafiya tsananin ƙarfi ne a cikin mutane baya kokawa da wani sai ya kai mutum ƙar ko? kuna maganar irin su undertaking masu kallon wrestling kun san undertaking ko? murjeje din irin su kilwi can baya kenan an yi kilwi ba an yi fi misali wani misali ne kawai ko ka ce wani shago a kokawa irin ta bahaushe bishiru kan nan shago ne to yi wannan ne suke son kuma wai abin ya fita daga hujja ku je kuna maganar wai karfi na jiki ko annabin Allah na وكان to shi wannan mutum وكان مشركا abin bakin ciki kuma mushriki waye mushriki wanda ke hada bautar Allah da wata halitta daban
وكان يرعى غنما له في واد يقال له قضم yana da wato ghanam dabbobin da yake kiwonsu a wani kwazazzabo nashi sunan kwazazzabon ana kiran shi idom idom na فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة ذات يوم فتوجه قبل ذلك الوادي فلقيه كانت وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد فقام إليه مكانه to ana nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito wataran sai dalili ya kai shi zuwa ga wannan wurin da rukana ke kiwo ibn ko babu wani mutum tare da shi cikin ko masu bashi kariya ko 'yan rakiya sai suka yi kaci ɗista rukana shi ne falakiyahu rukanatu wa laisa ma'an nabi sassan ahadun babu wani mutum ɗaya tare da annabi da zai bashi kariya ko da rukana zai mishi rashin mutunci tun da mutum ne mai ƙarfi kuma gwanin kokawa
فقام إليه مكانه sai rukana da ya ga annabi shi kaɗai sai ya tunkare shi فقال يا محمد ya ce ya muhammad kunga ya ce ya rasulun saboda bai iman ya ce kuma ya nabiya haka ne ko?
أنت الذي تشكر آلهة اللات والعزى kai ne kake zagin gumakan shi mara gaskiya in ka faɗi gaskiyan da ba ya son su ta ayan zage ne ko? ƙa'ida ce sai ce kai ne wanda kake zagin gumaka me zagin gumaka ce aka yi ku daina boton gunki waɗannan gumakan ba gaskiya ba ne shi ne zagi Ah, to ku da kuka ce a bar allah a bauta ma gunki kenan kun zagi allah kenan ko ma ko going by your logic saboda haka sai su kai shi rukana ya ce kai ne ka zagi ainihin iyayen gijinmu ko نعم.
وتدعو إلى إلهك العزيز الحكيم wai har kana kiran zuwa ga allah nan naka da ka kira shi al'aziz alhaki wato ya faɗa ne cikin izgilanci allahnka shi ne mabuwaye shi ne mai hikima ga guma kanmu na kaka da kakanni mu bari ko abin da shi ke
ولولا رحم بيني وبينك ما كلمتك الكلام يعني أقتلك
ya ce ba domin Hmm? ba domin zumunta da ke tsakanina da kai ba sun da ainihin ba hashimi ne shi shi ruka daga birnin hashimi mana daga yana yake ƙwarshi hashi na sha faɗa ƙureshawa suna da rassa akwai birnin hashimi akwai birnin abdullahi akwai birnin umayya akwai birnin adi akwai birnin taimin akwai birnin mahzum na'am akwai banu saham ko haka kamar ka ce hausawa akwai bakano ba kaza ba kaza amma kowa zai ce bahaushe ne shi to haka ƙurashi suke to shi rukana ɗin nan ba shagon ƙurashi wannan kin za mu ce wato ba ƙurashi ne amma kuma mushirki ne to shi ne ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin zumuntar da ke tsakana da kai ba Mhm. ma kallamtukal kalam ai ba zan tanka ma ba kawai sai kisa shine mana aqtuluk نعم Mhm.
ولكن ادع إلهك العزيز الحكيم ينجيك منه sai dai abinda za ka yi kawai ka kira ubangijin nan naka mabuwayi mai hikima da ka ce ya kwace ka daga hannuna yau yana la'akari da mazala ba shi da kowa lokaci amma bai sani ba Allah ya ce wallahu ya sani ka yanan nas Allah shi ke baka kariya daga mutane na'am وسأعرض عليك أمرا sai dai kafin haka zan bijiro maka da wani al'amari kafin a kai ga haka ina da al'amari da zan bijiro maka da shi ka zaɓi na zaɓi wata ya sami dai dama ya baje kolin shi na rashin mutunci a lokacin yana ganin kamar yana da galaba kuma da nasara shi ruka na لك أن أصارعك وتدعو إلهك العزيز الحكيم يعينك علي to tun da shi gwanin kokawa sai ce to ko za ka yadda mu yi kokawa in ya so ka kira ubangijin nan naka mabuwayi ko zai kwace ka daga hannun a yanayi irin wannan in ka samu kanka ba mu fita ya za ka yi sahabai babu sahabai kuma a lokacin kuna iya tuna kissar wani da ƙurashawa ke kiransa shaidanin ƙurashawa kun san kissar shi sunan shi wahab wani shigo muku da shi in bracket da aka ƙare yakin badar sai wahab ya zauna da abokin shi a ka'aba ya ce yanzu duk manyanmu na makkan nan a yakin badar su ne sai ce wallahi ni ba domin ba su suka da ke kai ne ya na ji inda muhammadu yake inje in kashe shi a hutu sai abokin shi ɗan gidan safwan sai ce in ba shi ne zan biya ‘ya'yanka da kake gudu karka mutu ka zan zama uba gare su ka je ke mana wannan aikin kawai wahab ibn umayr malam aka ce ya dauki takobin shi ya kosar da takobin da dafe kwana bakwai sai nufi madina cikin fishi ina son nuna muku gadin da ake da kuma in ba masu gadi yana zuwa madina umar sai gan sai ce kai kai kai kai wannan ja'irin ne a madina ya ce ina ganin sharri a idanun shi ba alkhairi ya kawo shi sai maza ya koma masallaci sau annabi na cikin masallaci a lokaci sai shi kai tsayacin kai duk ku ba annabi kariya sai na umar ce ya rasu na ga wahab ibn umar laraba suna kiran shaitanin kwarai shaitanin kwarai sha kuma ba alkhairi yake tafi da shi sai cikuni shi ce me kawo ka kuma ga takobin shi a rata nabi ce suke shi ya umar bashir da'ahu ya ce ne ya zo me ke fitar da shi ya wahab me taho da kai to kuma cikin kafaran makka da aka kama a matsayin fursunonin yaki an kama ɗan shi shi ma ɗan ana kiran shi wahab ibn wahab ibn ma'mun sai ce na zo da in ba da kuɗi in tashi ɗana ba abin da ya taure sai ce to wannan takobin da nake wannan takobi Allah wadan takobin ne takobin da bai mun amfani a yakin badar ba ya ce in in faɗi ne me ke tafi da kai faɗa shi abokinsa safon a makka ya bi gida-gida ne ya ce ai wahabu ya tafi zai tafi muku da muhammad dare kwakwato ku kwanta da hankali an gamsar da kuka kuma da wannan niyya wahabu ya fito nabi ce ka faɗi dai abin da ke tafi da ba kai ba ne kai da safon ka zauna a jikin ka'aba ran kaza ga watan kaza kuka yanke shawara shi ne na madina aka yi wannan kuma wannan takobin ka kosar da shi dafi kwana bakwai kuma ga garanti da sai ba ka safwa ka zo ka kushe ne in ya so ‘ya'yanka shirya uba gare su abin da ya kawo kenan ba ai malin sai ka tsake ci a ya ka kasar ya ce allan da na kira ku zuwa gare shi kuke ya kata a kai wallabe allamani daga nan shirin ya sunan shi wa'ad ya warke ya musulunci shi kuma safon yana ta komaji a maka kujera aka ji labari ya yi ga labari na rintibi ya canza to me alakar wannan da kisa da muke ciki eh alaka kai ce maganan masu kariya sai na umar ba ya hango wahab ba ya mazai ba shi kariya ya ce kyale shi to amma a nan da ya haɗu da rukana ba masu kariya a can da masu kariya da nan duka wane ne ke ba shi kariya يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت زي والله يأسف من الناس Allah zai baka isma daga ainihin mutane to sai rukana ya jefo wannan kalubale za ka yadda in ka ce usarar shi ne ko kawa shi ne musara in yi so ka kira ubangijinka nan al'aziz al-hakim don ya kare ka yunji ka min na فأنا أدعو الله والعزى ni kuma sai ce zan kira lata da uzza ni ba kenan in jiwa jiru kama ya ce zai kira lata da uzza waɗannan kuma su ne manya-manyan gumakan da suke bauta musu a makka a lokaci na وإن أنت صرعتني فلك عشر من غنم آسف in har ka samu galaba a kaina ya muhammad yana gaya ma'ana annabi kuma shi yana kallon shi ah kai da kasan kana tare da taimakon allah mai na kan tsoro sai kyale shi duk ya kara hargi da shi sai ce in ka kada ni dama ka ga kiwo nake ka kwashe goma cikin dabbobi na kuma dabbobin kiwo a gun larabawa su ne arziki ai kamar ka ce shanu a garken fulani raba fulani da ainihin shanu ka kassara shi saboda sos na arziki ta ka ce in ka kada ne ka kwashe ganin dabbobi na guda kudu a rafton?
فقال عند ذلك نبي الله صلى الله عليه sai annabi sallallahu ya ce da shi نعم كل شيء tun da har ka ce haka na'am ayyan da kake so ayyan da kake so na'am فاتخذ Mhm.
ودعا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلهه العزيز shikenan sai annabi ce ya Allah taimake ni akan wannan kafir أن يعينه على بكائه da yake yin irin wannan girman kai da cika bakin ganin ko duka irin ya ce in roƙe ka to Allah na roƙe ka. taimake ni akan shi Mhm.
ودعا وكانت اللات والعزى shi kuma rukana sai ya kira gunki to wanda ya kira Allah da wanda ya kira gunki ɗaya ne na'am أعني اليوم على محمد sai shi rukana ya ce lata da uzza ku taimake ni a can bakin shi ba ku taimake shi akan muhammadu bai ce allana hukar na'am فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه ودعا malam على صدره.
tashi daya annabi masa zaunan ya masa bugun zauna ka ci da waya yawo mun san wani irin bugun ba ka san dukan zauna ka ci da waya ba Allah akbar ku yi zaman kauye za ku sha lafiya cap inda ka san dan kusu shagon ƙureshawa sai gashi a ƙasa annabi ya zauna ya taka kirjin shi sai ina kuma kana la ilaha illallah shine mana wallahu ya asimuka qissar rukana kenan qissa ce sahiya araftum فقال وكانت قم
sai rukana ce to a to ka tashi daga jiki na mana to kai da kake shago kuma kana maganan qum Allahu akbar ألست أنت الذي فعلت بي هذا sai ce kaga Muhammad ba kai kai mun wannan abin ba wallahi ba kai bane to wane ne إنما فعله إلهك العزيز allan allan nan naka mabuwaye shi ya min wannan abu din to kaga yanzu ya gane gaskiya ba kai bane shine Allah ya ce wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama annabi lokacin yaƙi kun sa abin da ya sai ɗebi ƙasa ya watsa a fuskanka kowa sai ya dinga ina ne haka ne tafin hannu ba sai da kuma duk ya fada a yin fuskokinsu gaba shi ne ce wa ma ramaita ai ba kai kai jifa ba lokacin walakin Allah a wani mu'jiza duk annabawa Allah ya ba su wani mu saboda ka rukana sai ke cewa ba kai kai wannan ba fa mm Allah nan naka mabuwayi shine ya taimake ka akai وخذله اللات والعزى kuma gumakan nan nashi lata da uzza wa khazalahu suka yi fatali wance kali da shi وما وضع جنب وما وضع جنبي أحد قبلك ya ce ban taɓa samun wanda ya tiƙa ni da ƙasa ba kafin wannan lokaci sai kai ba taɓa samun so an yi breaking record yana ganin abin kunya ne ga amma kuma ya kira gumakan shi ba su taimaka mai Allah mabuwayen da kace a kira ya nuna buwaya ta shi ya taimaka mai yanzu mai rage maka sai ka musayi na'am فقال له مكان sai rukana ya ce da shi
فإن أنت صرعتني فلك عشر أخرى تحذرني ya ce a sake maimaitawa ila wannan kuskure ne kasan shi abokin karawa ba yadda ya faɗi ko ta ce aina ta ka ɓawon ayaba ne akan siminti shi sa ka kada ga kuma gaskiya a fili. sai ce out let's go back again in ka kada ne goma eh second round for instance na فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kama shi ودعا كل واحد منهما إلهه kowanne ya kira ubangijin nashi annabi ya kira Allah shi ma ya kira nashi مم.
to kaga ya kamata ya sadu da bai kamata ya koma kira gumaka tunda kin- gumakan sun yi watsi da shi to amma kafirci na kafiri da rashin gani na فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم annabi sake kayar da shi فجلس على كبده kamar yadda ya faru a baya
فقال له مكان sai ruka ne ci da shi قم shikenan فلست أنت الذي صرعني ba kai bane ka kada ni إنما صرعني إلهك العزيز Allahn kan nan mabuwayi mai hikima shi ya kare وخذ له اللات والعزى kuma lata da uzza sun sun wafintar da shi وما وضع جنبي أحد da قبلك ɗai ba wanda ya taɓa kada ni a ƙarfin ba kai ba
فقال له مكان sai zaki ce da shi قم ka sake maimaitawa إن أنت صرعتني فلك عشر a أخرى karo na uku kana da goma kenan goma goma goma nawa kenan madama فأخذه نبي takhtaruha sannan kai ne ma zaka zabi abin da kake so
فأخذه نبي الله صلى الله عليه annabin Allah ya sake da cakko shi
وسلم ودعا كل واحد منهما إلى هرم kowanne ya kira Allah shi shi ya kira gunki annabi ya kira Allah alayhi salatu wassalam فصرعه النبي صلى الله عليه ya وسلم kuma ka da shi a karo na uku ya ce da shi, lasta anta allazi fa'alta bi hada ba kai kai min haka ba إنما فعله إلهك العزيز ubangijin nan naka al-aziz magwayi al-hakim shi yayi haka وخذ له اللات والعزى lata da uzza sun wufintar da shi فدونك ثلاثين شاة ga tumaki nan talatin ka je ka zaɓi abin da kake so kuma annabi ce da shi
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أريد ذلك ni ba wannan nake so ba rike dabbobinka ba na so a'a ba an ba shi ba bai tuntunta ya karɓa ba ya ce ba shi nake ba to me kake bukata ya rasulallah ولكني أدعوك إلى الإسلام kawai ka musulunta khalas ka musulunta yaro kanata ka musulunta kaga duk kaskanci Allah ya nuna mana kuma daukakawa Allah ya nuna ma annabi shi saboda ka dai dauki da wuce bana bukatun dabbobinka abinda nake bukata ka musulunta kawai mhm وأنفس بك أن تصير إلى النار
kuma sannan wa an fasu bika an tasira ilan nar إنك Wato.
مسلم تسلم Mm. zan yi farin ciki da musuluntarka in ba haka ba za ka tafi zuwa ga shiga wuta ne saboda ka in taslam in tuslim تسلم taslam in dai ka musulunta to shi kenan wallahi ka tsira
فقال له مكان sai rukana ya ce da shi لا إلا أن تريني
ni آية ba zan musuluntan ba sai na ga wata mu'jiza ta ku bayan duk wannan ina cewa wata na biyu kuma ina maganan mayar da safa sannan ina maganan kada shi haso uku نعم idan ka san zuciya in ta gamu da daudar kafirci to illa masha Allah Allah ka tsare mu da kazantar da ke bata tsarkin zuciya lokaci ina gani ya riga haka ne نعم ko da sauran to kensa da zan so mu samu gaba ne amma to to abinda za a yi gobe gobe tunan a yi karatu gobe sati na da zaɓe ko? saboda da an yi zaɓe yau ba kaga sati mai zuwa ba zai yi karatu ba ko? saboda lokacin zaɓen shugaban ƙasa ba mu yi karatu ba to sai mu duba in akwai yiwuwar gobe za mu yi sai mu abu in ba zai yi ba kila sai wani azumi to shi kenan za mu duba mu gani tun da ai ana sanarwa a pejinmu na ɗaliban makarantar mu nan babu ne sannan sun sanar da ku karatun mata gobe mai take maraba da ramadan wanda za a musu karfe kiran Allah ta'ala ya kai sai ku sa alama a wurin da muna son mu ji ya karshen raka ya musulunta kawai musulunta ya ga abin mamaki da mu'ajiza an gane ko saboda ku lura da in tuslim me taslim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين